أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da haduwa da ku a darasinmu da muke gabatarwa na mako-mako wanda muna tafiya ne da littattafai amma muka ga ya kamata mu dan dakatar har mu kare muqaddima ta wato adwaul bayan a wancan sati Allah ya kaddari ban samu dama halarta ba nayi balaguro wata yayan mahaifiyarmu Allah ya ba rasuwa kuma ina ba da uzuri ga ka'ida irin wannan in nayi balaguro muna faɗa a gaya ma yan uwa to sai zamanto lahadi aka yi rasuwar litinin na tafi sai na shagala domin ya kamata a ce na yi bayani ga 'yan uwa cewa babu karatu da haka wannan abu ne wanda yake zuwa muna fatan dai Allah ya gafarta mana gaba daya to wannan muqaddima ta adwaul bayan mun dauke ta ne saboda yadda dalibi da sayar da ka'idodin da ake bi wajen tafsirul qur'ani bil qur'an domin shine aghla shine tafsiri mafi tsada galibi hatta da waɗanda musu yarda hadisi ba in kana tafsirin Qur'ani bil Qur'ani ba da za su yi da kai rashin sanin waɗannan ka'idodin kuma zai kai ka wani lokaci ka rika takhabbut amma in ka fahimce su da kyau malam misalai ne ya kawo ba dole ba misali an baka daya kana iya fitar da ɗari ma ciki ko fiye da ɗari kun fahimci wannan da kyau ko to muna fata Allah subhanahu wataala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance mu da mu da ku gaba daya to ina ganin zamu tashi ne wa min amfilatihi ko a safha ta 14 haka ne safha ta 14 yace wa min amfilatihi qawlu mujahid haka ne malam yace to wa min amfilatihi yana daga misallan shi to dabiri yana kuma zuwa gami nan ne shi yasa littafi in baka karance shi ba babu sharha kuma babu mallamin da ya karantar da kai to zama irin sai su rikitar da kai a shi yasa ilimi ba wai kawai ka iya larabci bane a'a akwai abubuwan da dole sai malami zai iya nuna maka ga abin da ake son a ce saboda wani lokacin kalma a mustalah wanda malamai suke amfani da ita in fiqh ne a larabci ka san shi amma a fiqh baka san komai kin ba in a balaga ne tana a larabci ka san shi amma a balaga baka san shi ba ko kuma domirin yana koma zuwa ga kaza to menene shi ka gani nan zamiri da ya ce wa min amfilatihi yana daga cikin misallan shi yana koma ne zuwa ga wa min anwa'il bayanin lati tadammanha hadha alkitab almubarak an yaqula ba'd alulama'i fil aya qawlan wa yakunu fi nafsi alaya qarinatun tadullu ala butlan dhalika alqawl shine zamiri yake kuma zuwa gare shi malami ya faɗi wata magana yace to sai kuma ka iske cikin alqur'ani akwai qarina wadda take nuna cewa wannan magana tashi tana da rauni ba dan muna da adawa da shi ba ba dan ba ma son shi ba ba dan muna son mu nuna kuskuren sa ba dan saboda a gane mu mun yi karatu ba dan wannan ba a'a cikin alqur'ani inji mallan za a gane cewa yayi kuskure ina fata an fahimce ni to shi nan wa min amsalatihi yana ba daga cikin misallan shi yace qaulu mujahid fa dan mujahid mujahid dalibi ne na ibnu abbas kaga wato hibrul umma ko ko habrul umma yake cewa innal murada bi qawlihi da Allah subhanahu wataala ce wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala min an-na'am wagga aya ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum shine farkonta kada ku kashe abin farauta wa antum hurum kuna cikin hali na harama ta aikin hajji kina an riga an yi harama babu zancen abin nan sannan in an ce antum hurum yana iya dukan ma'anoni daban-daban wato ahramar rajul ya shiga cikin watanni masu alfarma wadanda ba a yaki ahramar rajulu mutum ya yi harama ta aikin hajji ahramar rajulu mutum ya shiga cikin harami inda an ka hana aifarauta ko da bai yi niyyar aikin hajji ba shi yasa an ka ce ahrama ana bukata a tantance wanne ne ake son a ci in ba haka ba kawai sai ka taikaita abin da ka gada ba ina fata an fahimce ni to nan da Allah ce la taqtulu sayda wa antum hurum ma'ana kuna cikin harami ko kuma kun ji harami duka ɗaya ne domin in mutum yayi riya yayi sa kayan aikin haji har yayi abin da dauki harama daga miƙati magana ta riga ta ƙare idan kuma shiga cikin haramin ko da ba da niyyar aikin haji bane an hana a taba abin da ke ciki ina fata an fahimci sai dai in ya fito daga cikin haramin sai Allah ce to wa man qatalahu minkum muta'ammidan duk wanda ya kashe shi da gangan to fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am to abinda ya kashe nan zai biya sakamakon shi kenan fa alaihi jazaa'un mithlu ma qatala minan na'am an shafi alaihi ina fata an fahimci ni ko ba haka ba faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar ay fa aftara fa alaihi iddatun min ayyamin ukhar akwai abubuwa guda biyu da an kace ina fata an fahimci ni to da aka ce fa jazaa'un mithlu ma qatala minan na'am za ku iske akwai fajaza'u mithli ma qatala minan na'am akwai qira'o'i saboda waɗansu za ka iske sun karanta fajaza'un mithlu ko ba haka ba alkufiyun alkufiyun in an ce alkufiyun in ana magana qira'a bakwai to qira'a mutum uku ake nufi hamza da kisa'i an gane ko da asim in an ka ce alkufiyun qira'a goma to mutum hudu ake nufi hamza da kisa'i da asim da khalaf domin khalaf al-ashir rawi ne a can shi ba a sashi amma a can cikin abin ga sai a mai da shi ƙare mun fahimci wannan to sun karanta fa jazaa'un mithlu ma qatala min an'am da imamu yaqub an gane ko qurra kenan guda biyar da tanwini an gane ko fa jazaa'un mithlu ma qatala min an'am tare da kuma wato abin nan sannan kuma akwai wanda sun karanta fa jazaa'u mithli ma qatala min an'am babu matsala jazaa'un mithlu shi jaza'un ne an yi tanwini sai an game da shi kamar sifa ne na wancan jaza'un mislu ma qatala min an'am amma da kace jaza'u misli ma qatala min an'am sakamakon abin idafa ba ta canza ma'ana ba sani ko mun fahimta ba an gane ko fa jaza'un mislu ma qatala min an'am sakamakon shi zai bada abin da ya kashe na dabbobi to fa jaza'un mislu ma qatala min an'am yahkum bihi dawa adlin minkum hadiyan baligh al-ka'bati aw kaffaratun ta'amu masakin kafaratun ta'amu masakin akai nufin kafara ta miskinai wannan sai nuna ashe abin hadaya wanda kamar in ka kashe to shi wannan masakin Allah ce jami'i amma a cikin suratul baqara akwai au kafaratun ta'amu miskin au kafaratun ta'amu masakin da idafa da rashin idafa in yace kafaratun ta'amu ita kafara ke ita ce al-ta'amu ke sai an ka kawo ta kamar matsayin abin ga sifa da mausuf kafaratu ta'ani sai an kai idafa idafa ce lil bayani dan annuma kafara ana nufin ciyarwa ne to miskin kenan yana nufin kullun zaka bayar ga miskini masakin tana nufin za a ba miskinai kenan idan kwanakin suka yi yawa miskinai za a ba daban-daban miskini kuma za a bayar shi yasa malamai suka yi sabani to ita cikin suratul baqara shin ya halatta a ba mutum guda ta azumi tunda jami'i ne suka ce a wasu suka ce a kafaratun da an ka ce ta'amu abin nan basaki a bakara an yi muqabalatul jami'i bil jami'i ne waɗanda sun ka ce kenan su ba miskini guda guda suka ce to nan babu wani bayani akan shi amma da an ka ce miskin jami'i ne an kai idafa zuwa ga mufrad kenan jami'i mutum guda jama'a tana iya ba mutum ɗaya in miskini ne ko kuma kullum kana iya ba miskini ɗaya sai da manto qira'o'in sun kawo ma'ana daban-daban waɗanda ake so a ɗauka babu lokacin da zan yi bayanin waɗannan abubuwa ina ɗan jan hankalin mu ne saboda akwai wasu abubuwa da aka ƙarƙashin ƙira'at da ayoyi hankalin mu lokaci bai cika zuwa zuwa gare su ba ka diba cikin alƙira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam na doktor Umar Bazmul Salim Bazmul ɗan ƙasar Saudiya a ƙarƙashin wannan aya ya kama ganganu na malamai za ka iya fahimtar abubuwa da dama almuhimmu sai malam ya ce annahu muta'ammidun ko liqatlihi da an ka ce wa man qatalahu minkum muta'ammidan wanda ya kashe shi da gangan sai malam yace abinda ake shi shi malam mujahid annahu muta'ammidun liqatlihi ya kashe shi da gangan amma nasin li ihramihi ya manta cewa shi yayi harama ya kashe shi da gangan amma ya manta cewa yana cikin halin harama malam yace fa inna qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fi akhiril aya a ƙarshen aya li ya zuƙa wa bala amri don ya ɗanɗana wa bala amrihi wato an ce wa bala ana iya ɗaukar musiba ko a ce sakamakon abin da ya aikata ya dullu ala annahu murtakibun ma'asiyatan malaici yana nuna cewa ya aikata sabo wannasi li ihramihi ghairu wato wannasi li ihramihi ghairu murtakibin isman wanda kuma yammance to ai ba a cewa ya aikata zunubi domin na Allah ce liya zuƙa wa bala amri inda ko mantuwa ya ba za a ce liya zuƙa wa bala amri ba malam yace to wannan kin cewa a'a da gangan ne ya aikata hatta yuqala fihi liya zuƙa wa bala amri kenan ku balle ma har a ce ya dandana sakamakon abin da ya aikata da gangan kenan wannan sai ya nuna maganar da Imam Mujahid ya faɗa tare da cewa babban malamin tafsiri ne ɗalibin Ibn Abbas ne amma wannan magana tashi tana da rauni saboda akwai nassi karara da yake nuna cewa magana shi tana da rauni kun fahimci wannan da kyau shi yasa ana tattauna kan mas'ala ta ilimi a rinka koma kan dalili na ilimi in an ka ce za a kalli mutum to ba za a faɗi gaskiya ba amma idan mutum ya yi kuskure ya yi kuskure mujahid kowa ya san shi babban malami ne da tafsiri ɗalibi ibnu abbas ne kako san ba a ce mai bai iya bai san larabci ko ko abu ga amma wannan wani istihari ne sai ya kuskure me matsala dan yayi kuskure kuma an kawo dalilin da ya nuna cewa an gane yayi kuskure din to me matsala din na fata na fahimta ta kuma ma tahi kai baka yadda da wannan magana wanda malam ya faɗa ba ko ba shikenan ba to riki abin da ka fahimta don ba dole bane sai ka yadda da abin da an ka faɗa ba shikenan ba abin da ake fata dai kowa ya fahimci inda an ka sama gaba ba dole bane kuma kowa ya karba tunda alkur'ani maganar Allah ce amma ba da mutane suka yarda da shi ba to dan me zaka ce kai in ka faɗa kowa sai ya yarda na fata an fice mai ganin kama hadisi ana iya samun sabani wasu su ce ba su yarda hadisi ba to qur'ani maganar Allah ce kuma sun ce ba su yarda maganar Allah ba ce wasu ba su yarda ba ma akwai Allah ba da faɗi kwata kwata to me kake so ba shi kenan ba dan haka cewa ba za a samu sabani ba ko sai mutane sun yarda da abu ba haka nan bane a bauta ma Allah kalmar shahada shine abu mafi gaskiya la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasu har yanzu musu yadda cewa Allah shi kadai ce ta bauta mishi ba cewa Allah subhanahu wataala shine mahalicci akwai ubangiji wanda ya halitta akwai waɗanda musu yadda akwai Allah ba musamman yan communist da yan shu'iyun ina fata an fice ni muta mazhaba wanda take yaduwa a kasar Rasha ash-shuyu'iyya an gane ko musu yadda akwai Allah ba la ilaha sun kaci babu wani abin bauta wal kaunu madda duniya gaba ɗaya madda ce abin da ake gani shine akwai abin da babu babu shi ba ka gani babu shi ni kake so kaci balle haka ce wai duk abin da ka faɗa sai kowa yadda qur'anin ma ma mutane akwai da musu yadda da shi ba dan uwana Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya mun fahimci wannan ko malam yace to wa min amsilatihi yana daga misallan shi wanga wanda wani malami zai faɗo ta magana sai a gano cewa wannan akwai kanina da take nuna cewa magana shi tana da rauni qawlu kathirin minan nas fadar waɗansu da yawa daga cikin mutane da suka ce inna ayata ayatal hijabi ayata hijabi cewa ayata hijabi malam yace ani qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa idza sa'altumuhunna mata'an idan za ku tambayi mata mata'an wato wasu kaya kenan za a ce ko wani abu fas'aluhunna ku tambaye su min wara'i hijab ta bayan hijabi suratul ahzab aya ta 53 al-aya to mi sun kace sun kace wannan inna ayatul hijab ga khabarkin shi khassatun bi azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sun kace ga aya ta shahi matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kawai dan mi dan harko su akai magana kansu ya ayyuhalladhina amanu لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنثين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من ولاء سنك تشي جدا منزع الله صلى الله عليه وسلم أكيد تو anan sai ka gane cewa malam yace wannan magana tasu ba gaskiya bace to bari mu je mu ji abin da malam yace kafin mu ƙara bayani malam yace fa inna ta'lilahu ta'ala domin ta'lilin da Allah ya ma'ana illar da Allah ya basuwa subhanahu wata'ala li hadha al-hukm ga wannan hukunci alladhi huwa wanda shine ko alladhi huwa ijabul hijab wato shine wajabta hijabi ija masdar na fi'li ruba thulathi mai wawul in ya zamanto ruba'i to in yatte masdar wawun yake komawa ai hattara wagga ya'un da ka gani asalin ta wawun da wajaba shine abu ya wajaba aujaba ya wajabta mishi yujibu sai ka ce ijaban au ma'a yumi'u sai ka ce ima'an ba a cewa iuma'an inda ba tsaurin ke gare ka baka ce kai sai kai ko haka da bari ka sa akwai mutum da kawo duk in ka fi shi yasa ilmu sarfa yana taimaka maka duk in ka san ulumul ala baka wahala wasala ya isa awsalahu ya isa da shi yusil sai ka ce isala bas ka huta malam yace to ijabul hijab wajabta hijabi da Allah ya faɗi wannan hukunci yace bi kaunihi kasancewarsa atahara liqulubir rijali wan nisa shi yafi tsarkake zukatan mazaje da mata minar ribati daga abin da zai sa a samu shakka fi qaulihi da Allah ce zalikum ai wannan fasaluhun min wara hijabin an ka sanya shamaki ku tambaya ta wato me yasa Allah ya sanya wannan hukunci ataharu zalikum wancanan ku inji malaman zauri al-taharu li qulubikum shi yafi tsarkake zukatanku wa qulubihin da zukatansu malam yace to wannan qarinatun qarina ce wadihatun wadda take bayyananna ala qasdi ta'mim al-hukmi wadda take nuna wannan hukunci za a haɗe shi ne kowa da kowa ni addalili akramakallah malam yace id lam yaqun ahadun min jami'il muslimina babu ɗaya daga cikin dukkan musulmi da yace inna ghaira azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba matan manzo ba tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi la hajata ila la hajata ila taharati qulubihinna ba bukata a tsakace zukatan sauran mata ko ba ka da bane ai tsarkakar zukata ana bukatar shiga matan gidan manzo tunda su ne na farko misali ko ba haka ba sannan kuma ana bukatar shiga matan kowa sannan in su min babi aula ma in su su da wahayi yake sabka an ce ana son a tsakake zukatan su to ina ga gidajen da ba su ba waɗanda imanin su bai kai nau'in can ba ko ba haka nan bane to kaji malam yace kenan cewa bakin wannan ba gaskiya bane malam yace wala ila taharatu qulubir rijali min ar-ribati min hunna sannan babu wanda ya ce babu bukata kenan kenan wala hajata ne kenan babu wanda ya ce babu bukatar tsarkake zukatan maza minar ribati daga shakka min hunna daga mata inda ya zamanto gidan manzo an dauki irin wannan mataki na saddu zara'i to ina ga waɗannan ba malam ya ce wa qad taqarrara ya tabbata fil usuli a cikin ilimin usulul fiqh shi yasa akwai littattafai masu hatsarin karatu da at-tahrir wa tanwir na Sheikh Ibn Ashur at-Tunisi da addu'a'ul bayan kuma littattafan shanƙiɗi idan baka san ilimi biyu ba ka ta ɗauka su ilimi na farko ilimin usulul fiqh in baka san su ba ƙa'ida ka samo ƙamus na usulul fiqh ka aje gabanka da an hudu an ba gane baka koma ta abu na biyu in baka san ilimin balaga ba da mustalahat na balaga ka bar ma leƙa musamman at-tahrir wa tanwir da ibnu ashur ka samo wani littafi da ake kira mu'jamul balagatil arabiyya na badawi tabana badawi tabana wani malami ne na balaga na duniya a kasar libya ya zauna yana tsaka karantarwa yadda wani professor da ya karantar da mu ilmul adab yake ba mu labari a libya Dr. Ustaz Dr. Mas'ud Jabran ina ganin ba ya karantar da su ko kuma yana daga cikin dai manyan manyan malamai waɗanda a Libya suke a Libya tana daukan nauyin wannan malamin suna ba shi kamar dola ina ganin dubu shida a wata to ba da wuyi tsabana sai ya je aikin hajji saudiya suka gane wa wannan ba wasa ba ne to akar makalla muna su a dawo nan da to shi kuma ga al'ada idan da libya za ta je wannan labarin da ba za ta sake barin badawi tsabana ba biya saudiya yake nan badawi tsabana ya ce to babu matsala ina ganin sai ce musu yanzu su bari har yanzu yanzu da zai zo sai kirkira wata abin ga wata umra haka kwarya-kwarya umra domin idan saudiya ta rike shi to libya na iya hana iyalan su tafi amma da ya tashi aka zo aka yi wata umra haka ga ta iyali gaba ɗaya aka ce mata ko umra family ko eh da ce sai suka ina ganin sai da suka linka mishi salari so biyar sai da kai kusan dola dubu tara ta yake ɗauka wata badawi tsabana yana da littafi mu'jamul balagatil arabiyya to in baka san balaga ba littafin ibnu ashur bai karantuwa gare ka in baka san usulul fiqh ba littafin shinkidi ba su karantuwa gare ka dole na sai ka san kisa malamai suke so mutun ya san waɗannan ulum kin sannan ya shiga cikin bayanai waɗanda suke bijirowa to kaji mallan ne ce ya tabbata a cikin ilimin usul nan usulul fiqh yake ruhi ba usulul hadith ba usulul tafsir ba usulul abin nan ba ba usulul tafsir ba nan yana zance ne kan usulul fiqh ina fata an fahimce ni amma sai kai hattara da usulul fiqh da usulul tafsir akwai masalolin da suke haduwa wani lokaci su zamanto daya an gane ko wani lokaci kuma sai su rarraba shi yasa a Saudiya wanda yake son yayi masters ko magister ko doctora a ilimin tafsiri in yayi kulliyatu shari'a za su ba shi dama na fata ana fahimta ta saboda mi saboda akwai matsaloli da dama na tafsiri suna da alaka da shari'a mun fahimci wannan haka wanda ya kulliyatu ulumul qur'an kuma ana bashi dama ya ci gaba dan dama shi ulumul qur'an yayi mun fahimci wannan da kyau ko taw mallan yace amin amin mallan yace annal illata ita illa qad tu'ammimu ma'lulaha ma'ana tana haɗe dukkan abinda an ka danganta ta zuwa gare shi wa ilaihi ashara fi maraqis sa'ud wa ilaihi ga wannan ma'anar magana cewa illa tana haɗewa a shara ya yi ishara fi maraƙis sa'ud a cikin littafin ake cima maraƙis sa'ud bai ƙaurihi wata alfiya ce wanda mutanen Mauritania suna ji da ita wani malami dan kasar Mauritania ya rubuta ta an gane ko kuma ya sharhin littafin Nashrul Banud ala Maraqis Saud baiti ina ganin dubu ne da biyu cikin ilimin usulul fiqh an gane ko alfiya ce da tana dauke da ilimin usulul fiqh asalinta wani littafi ne na Imam Suyuti Imam Suyuti yana da wani littafi makekin littafi babban littafi a cikin usulul fiqh ana kiran shi Jam'ul Jawami' Jam'ul Jawami' matattarar kenan sai da an ka tattaro aljawami shi ba sai ya jam'u din su to shi ko wannan malamin sai ya ga littafi in yana mansur waye karatu yake yi na fata ana fahimta ta littafi in yana zube yana da wahalar karatu shi yasa almutakaddimun daga cikin ulama sun ka yawaita yin nahu domin nahu yana sawa in ka hardace shi kalamun manzu abu ne wanda kana iya misali hardace shi bai da wahala shi yasa kuke ganin yanzu a ilimi mutanen Mauritania su yi mutane nisa kwarai da gaske kun san ko ne da sirrin saboda galibi manzumat suke haddacewa ita ko manzumat za su tattaro masaloli masu yawa to in ka haddace yanzu fahimtar ɗaya da bayani maka saura to wannan littafin shine maraqis saud amma sai ya masa sharhi sunansa nashrul banud ala maraqis saud shi mai littafin da kansa Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin lokacin da yana Saudiya akwai wani dan uwansa wanda shi bai son kowa ya koya mishi wani littafi in ba malam ba sai ya tashi tun daga Mauritania ta can da ya zo kuma dan uwan shi na malam aiki ya masa yawa wani lokacin baya samun mayin bacci to amma shi wannan yace dole sai an karantar da shi shikenan mala yace to zai karantar da shi ya nemi wani lokaci dan takaitacce tsakanin ko azhar da la'asar ne da dauke wani lokaci yace to za a karantar da shi ba yadda zai to kuma sai sharɗanta wa mallan cewa sai dai shi ho bai yadda ba malam ya ja ya karanta sai dai in yi malam ya faɗa sai in ya rubuta ka ji wani aiki ka san in mutum na dan uwar ka ganin da maka ya kai ko ba haka ba eh duk wanda ai kusa da kai sosai ya shi ganin da baka kai sosai malam da ababban malami na duniya in ba yan uwata ka ba ka san dai ka ana mallan wannan sharri akwai wahala ko ba haka ba yasa dan kana ustazu in kana gida bari a je ustazanci dan mata ka wallahi ba ustazu taka gani eh ba ustazu taka gani ba eh ita kai su can daga ganin ustazu dan haka in ka zure wallahi ana banda tau eh malam ya ce to ziya yarda zai yi mishi amma malam sai ya ɗauko sharhi na jam'ul jawami ina ganin sun kai kusan guda shidda ko sharhin sharhin jam'ul jawami ina ganin kusan littafi shidda ko bakwai sannan a zauna bayan malam ya yi nazari sannan a rubuta mishi to abin sai amfani al'umma a ƙarshe malam ya rasu akwai baitutuka kamar ɗari da wani abu da ba a samu ba kamar ina ganin tana yiwa shi ɗalibin ya bai abin nan nasu bane amma ƙarshe kuma sai ga su an fitar da su a matsayin littafin mujalladi biyu bayan rasuwan malam kaga rubutun sai zamanto yayi amfani to shi ko sai an ka samu mai nasrul warud ala maraqis saud to shi wancan mai littafin shi yayi littafin shi sharha shi amma malam mausu'a ne na farko yana yin istidraki akan shi dan ya san usulul fiqh kwarai da gaske na biyu kuma wancan wani lokaci yana karkata zuwa ga aqida ta asha'ira shi ko shankidi aqida ce ta salafiyya sirfa shine bambanci to sai ka hada su guda biyu kuma ni dukkan guda biyu ina da su ina da nashrul banud ala maraqis saud ni ni siyo shi da kaina a riyadh a saudiya sannan ina da nasrul warud ala maraqis saud ni ni siyo shi ko in ce an ka ni bada kuɗi an ka so shi amma a saudiya sai ni biyo da abina gida kenan ya kamata wani littafin ɗalibin ilimi ya same su alfiya ce cikin usulul fiqh a yanzu nan dai ban san wata alfiya cikin usulul fiqh ba wanda adda sauki da tattaro masaloli irin ta ba mun gane wannan da ke ko rashin sanin littattafai yana ɗaya daga cikin abin da ke jama ɗalibi matsala to cikin wannan littafin malam yace maraqis saudi kinnan wa qad tukhassasu wa qad tuammamu wato wa qad tukhassisu wa qad tuammimu li asliha lakinnaha la takhrimu kaga ga larabci nan kana shi amma mi aka so a ce baka gane kuma ka zabura kace kai karatu wallahi ko ya hittara usulul fiqh ilimi ne mai rikici da shi da ilimin balaga wanda bai san su da kyau ba wallahi karatu zai masa wahala wai malin ya ce wa kad tukhassisu ita illa tukhassisu ma'lulaha kenan wani lokacin tana zuwa ta cire ma'lulaha ta yi takhsisin shi ma'ana ta keɓance shi illa ce za ta zo amma ba ta shafe kowa ba amma wa qad tu'ammimu wani lokaci kuma za ta haɗe li asliha zuwa ga asalinta lakinnaha la takhrimu sai dai ita ba ta yankewa asalin alkharmu shine kamar abu ya katse ya zama to babu shi ma'ana illa kun san muna da wata ka'ida da ake cewa alhukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adman shi hukumci yana tahiya ne tare da illa shi in akwai ta akwai shi in babu babu ko ba ka nan bane to amma waɗansu malaman usulun suka ce la akwai lokacin da ake tahsisin illa shi yasa kaga wannan ka'ida ce da ya kamata kai hatara da ita don mai ga ka'ida ka riga ka santa al hukmu yadudu ma wujudi ba illati wujudan wa adaman ka'ida ce sabita a'a akwai istithna kuma yanka ce akwai istithna ba hudu za mu yi mutum ba ina dalili ko ba haka ba don nan yanzu ne ka san shi wani duk in ba dalili an ka ba kuma ko dalili in ba ma ayi qur'ani da aka ba yanzu dan qur'ani na cewa shi bai yadda ba ko ba haka nan bane dalili shine cewa Allah subhanahu wataala a cikin suratul hashr ya faɗi irin yahudawa da suka warware alƙawari tsakanin su da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai inda malamalin ya kawo wannan bayani da Allah subhanahu wataala ya ce ولولا أن ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار تتي ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله كما كان بني سيتمي ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب تو أنا بري متو بلاغة أصول الفقه ولا إذا مهارة دشي مهارة بلاغة كم مهارة أصول الفقه مهارة بلاغة تو كوكو كتي با malaman balaga sun kace ƙur'ani yana da mu'ujiza har cikin jeranta kalimomin shi da haruffan shi a cikin suratu al'amfal da Allah ya zo sai ce zalika bi annahum shaqullaha wa rasula wa man yushaqiqillaha wa rasula a cikin hashr sai ce zalika bi annahum shaqullaha wa rasula wa man yushaqillaha fa inna Allaha shadidul iqab suka ce saboda cikin suratul anfali an kawo Allah an kawo manzo to sai aka buɗe kafin ki an ka kafi cikin suratul hashir sunan Allah da an ka kawo sai an ka danne an ka bar shi guda tak wa man yushaqillaha guda da annan ba ai fakkin shi ba can kuma wa man yushaqiqi qiqi qiqi in baka gane ba da wani in ba haka an garo zai fahimta ba mun ji wannan da kyau ko dai kenan to yanzu mu sai zaga usulul fiqh usulul fiqh shine yahudawa da suka warware alƙawari tsakanin su da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya kaddara musu za a fitar da su domin wanda yayi yaudara ai shikenan kuma kana zaune tare da mutane an yi alƙawarin za a zauna ka warware alƙawari ai za a kore ka ko ba haka ba to sai Allah ce zalika wancan hukunci da Allah ya yi musu bi annahum shaqullaha wa rasula saboda sun saba ma Allah da manzon sa ko ba haka nan bari sai malam ya ce to ai malaman su suka ce wannan mukhassas ne ba shi ke nuna duk mutumin da ya saba alkawali ba tsakanin shi da manzo wannan hukunci zai hau kansa ba shi ke nuna duk kafirin da ya saba alkawali ba sai Allah ya kaddara mai a fitar da shi daga wurin da yake illa ce makhsusa me yasa Allah ba da idini manzo ya fitar da su dan mi saboda sun saba alkawali ko zalika bi annahum shaqullaha wa rasula ah to duk mutumin da ya saba alkawali da manzo Allah ya bada izinin a fitar da shi a'a illa ce makhsusa mun fahimci wannan da kyau kuma ido hankalin ku da kyau dan karatu da wanda yake na bukatar sa hankalin ka dawo an fitar da su saboda sun warware alkawali ba duk kafiri bane wanda ya saba alkawali an kama da dama a fitar da shi ko kuma ba duk kafiri bane Allah ke masa wannan hukunci a duniya in ya saba alkawali sai Allah ya bada ikon an fitar da shi ba haka ake nufi ba illa ce makhsusa kun gane na ga kama hankalin wani ya bayan gaba me yasa Allah ya bada ilimi aka fitar da su bi annahum shaqullah wa rasula ko ba ka dan bane to wannan hukuncin da Allah ya kaddara musu ai illar da ta sa Allah ya rubuta musu aljala'a kenan to ba shi ke nuna duk kafirin da ya warware alƙawari sai Allah ya kaddara mishi aljala'a illa ce makhsusa khassatun bihim ban sani ko mun fahimta ba mun fahimta kawo wato tukhassisu wa qad tu'ammamu to wannan shine wannan yake nuna cewa bari dai mu je karshen wannan mas'ala din malam yace wa satara insha Allah in Allah ya so zaka gani tahqiqa mas'alatul hijab tahqiqi na mas'ala ta hijabi fi suratul ahzab a cikin suratul ahzab malam ko ya kai cikin suratul ahzab kenan in ka diba karkashin wannan aya zaka ga bayanan da malam ya kara ina fata an fahimce ni mun fahimci wannan to wannan kenan dan nan ma malam ya kawo anan sai mun yi hattara akwai abubuwa daban-daban mas'aloli guda biyu zan kawo ta ukun sai in barta sai zuwa gaba tun da karatun da zai zo tana yiwa yanzu a kanta shine cewa mas'ala ta hijabi waɗansu suna inkarin ma hijabi ne kwata-kwata suna nuna babu hijabi a alkur'ani babu hijabi a sunna me hujja suke cewa ayar da take nuna hijabi ba hijabi bane dan nan wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab sun ka ce nan katanga ake nufi domin nan ba ana nufin matan manzo sallallahu alaihi wa sallam su sa hijabi ba a cewa su fas'aluhunna min wara'i hijab to nan katanga shamaki ake nufi domin me idan za a meko maka wani abu ai ta bayan katanga ne ba wai min wara'i hijabin ba da ana magana hijabi wanga da mata suke sawa kuma ido hankalin ku da kyau sai ka ce a ai akwai aya cikin suratul ahzab ban da wannan sai a ce kawo sai ka ce Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna sai ce maka to ayyunan jalabibihinna an ka ce jam'i ne na jalbab jalbab ita ce doguwar riga ba hijabi ba sai ga ka to anan mu fahimci wani abu jalbab shi yasa Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da littafin shi na farko sai ya mai jalbabul mar'atil muslima daga baya sai fahimci akwai mugga masu shirya barna sai cire yasa hijabul mar'atil muslima ku yi hattara saboda dan shubha shi musamman waɗanda ke bin turawa masu amai da mata kamar kayan sai su a ta ta fasikanci a cikin ma'aikatu da sauran abubuwa su irin waɗannan tawilin ayoyin da su a nan da an ka ce jalbab mu koma zuwa ga su magabata ya suke fassara wannan aya din abu na farko ke abu na biyu kalima ta hijab tana nufin abinda zai suturci mace ba a ce katanga ita kadai ba duk abinda zai zamanto shamaki tsakanin wani abu da wani abu sunansa hijabi ko ba haka nan bane wa idza qara'ta alquran ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minu bil akhirati hijaban mastura malaman balaga sun kace satiran ne an kace mastura domin hijabi shine yastur ba shine ake suturtawa ba wadansu malamai suka ce a'a har yanzu dai satiran ne wa masturan shi satiran yasturun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam masturan Allah da kanshi yake ba wannan hijabi kare mun fahimci wannan dan haka kalima ta hijabi katanga hijabi ce idan mace tana cikin gida ko ba haka nan bari suturar da za ta sa ta fita hijabi ce domin ta jubu ha an ayyunin rijal tana hana maza su ganta ashe hijabi na mace idan cikin gida ne hijabinta katanga tunda in tana cikin gidanta waye ce ta sa hijabi ba sai ta sa ba ko ba haka nan bari idan za ta fito suturar ta ita ce hijabinta wannan hijabin da za ta sa ya lulluɓe ta gaba ɗaya shine hijabi kenan da haka hijab bai tsaye nan qur'ani bai ce ga baki irin hijabin da ake bukata ga mace ba dai kenan mun fahimci wannan to yanzu sai mu zo ga hijabin hijabin haka aka bar shi yana da sharuɗa kaga na farko malamai alal aqal sun kama sharadi guda takwas barin gari ko ina tawa su gaba daya na farko an ya kuna satira yana suturce jiki ko ba ka nan bane na biyu an ya kuna wasi'an ya zama to mai faɗi ba dayyikan ba domin ya zama to dayyikan ne haɗin da aikon biki ne jiki a mammace an ya kuna sahilan la ya shif sahilan mai kabri ba tc shara-shara ba irin tuwahin nan na masu kudin turai wanda kana ganin jikin mutum Allah ya kuna mu'attaran aw mabkhuran ya zama to ka a sami shi turare ko ko ya zama to an hada shi da turaren nan wannan wanda ake abun ka ya dauki kanshi to kaga wannan akwai matsala Allah ya kuna zinatan fi nafsi kai ya kasance shi kan shi kawali ya zama to yana jan hankalin mutum ya kalli mace har ya ga jikinta da kyau Allah ya kuna libasa shuhra kai ya zama to kaya ne na alfahari hijabi jika 150 to kaga wannan ai ba zancen hijabi akai ba kuma an shiga wani abu da shan daban ko ba haka ba sannan kuma Allah ya kuna min libasi min libasir rijal kai ya zama to sutura ce irin ta maza wanda an san maza su kaɗai suke saka ta sai mace ta je hijabi ta zo ta siyo misali mu ce gezna duk da ke mata ba suna sa gezna ko ba haka ba amma dai bari mu ce akwai wata shadda ta mali wadda maza suke sawa almuhimmu da ya zama to sutura ce an san maza su kaɗai suke sata sai ma sai mace ta siyo ta ta saka kaga kenan akwai matsala tunda an hana mata su yi kamancecina da maza an hana maza su kamancecina da mata sannan kuma wato Allah ya kuna min libasil kafirat kai ya zamanto irin sutura ce ta kafirai an san kafirai ɗaya suke sa irin wannan sai a je a siyo shi a saka domin ana so a bambanta tsakanin musulmi da kafirai ko ba haka nan ba to waɗanda ta sharuɗa guda takwas malamai suna kawo su mun fahimci wannan to don haka hijabi da Allah ya ce nan hijab ba ana nufin hijabi ba iri ɗaya a'a kalima ta hijab a larabci duk abin da zai sha makance shi nan sunansa hijabi sutura a hanya gidanta hijabi ne bas shi yasa aka kire mai tsaro a can da ni ake kiran shi alhajib mai tsaron gida kafin ba a ci mishi alharis ina fata an fahimce ni mun fahimci wannan da kyau to don haka ku yi hattara da masu irin waɗannan shubuhoyi wanda ita ce mas'ala ta farko mas'ala ta biyu sai abinda duk da yake ba cikin karatu yake na usulul tafsir ba shine at-ta'mim wa takhsis matsala ce wadda cikin tafiyar rayuwa yana da kyau mu fahimce ta kun san duka mutane a duniya in an tashi wajen mu'amala da mutane kala biyu suke akwai wanda yake son ya amfani mutane fiye da amfanin da mutane suke yi da shi don duniya ba wanda ya shi shi akwai waɗanda su son suka yi su amfana da mutane amma ba sa son mutane su amfana da su su ake kira al-mustaghillun siyasatul istighlal to a matsayin mu na musulmi ya kamata mu san wannan tsari dan kaga turawa suna da wannan tsari kuma sun yada wannan tunani ga da yawa daga cikin mutane a kasashe musamman masu rauni wannan fikirar tana yaduwa kun san abu biyu suke hada mutane a duniya da gaugawa na farko addini da kiristan duniya da kiristan duniya mai hada su kiristocin duniya mai hada su kiristanci musulmin duniya mai hada su to yanzu sai a yi amfani da sunan musulunci amma don cimma wata manufa ko ta bature ko ta wani mutum wanda shi ya ɓoye ta me yasa ya ɓoye ta saboda akwai burin da yake son ya cimma sai ya kira ku da sunan musulunci amma shi akwai burin da yake son ya cimma amma yana da cikin zuciyarsa ɗai kenan abu na biyu a daula ƙasa abinda ke haɗa al'ummomi ƙasa ko ba haka bari to kuma sai a yi amfani turawa da suka zo sun yaƙi sarakai sun hana su mulki suka ce sun kawo ne zamu na eta haka ne ko ba haka ba to amma wannan ne zamu kin na eta sai su dawo ƙarƙashin ƙasa sai su nemi wane ne zai biya musu buƙatar su a cikin ƙasar wace jiha ce ko ƙabila za ta biya musu buƙatocinsu sai su ba ta jagorancin ƙasar don ta rinka tsatsa arzikin ta kai musu idan suka ga wannan bai samu ba sai su yi amfani da waɗansu su suka kawo wannan tsarin na ƙasa su suka kawo shi ba amma su za su rinka ba da makamai ga 'yan tawaye su kaga su suka hana masara kai mulki kun fahimta kuma yanzu su suka ke kokarin duk yadda za a yi ba da za a yi idan sarki ya mutu a ba wani wanda bai yi boko ba kaga sun sun fara amshi abin da suka ba su sannan kuma suna kokarin cewa duk wata gwamnati sun haddasa mata 'yan tawaye kuma su hana tsarin ƙasar ya tafi su suka gina su suka kawo tsarin ƙasashen kuma suke tafiya to abin da nake son ka gane cikin siyasatul istighlal shine at-ta'lim wa takhsis in kana son ka gane mutum mustaghil ne idan za a zo a yi yaki fafutuka ko yaki da bindiga ko yaki na fafutuka cin wani abu to yu'ammi sai ya kira kowa da kowa kuna fahimta ta idan za a je wajen yaki ko za a sha wahala ko ana buƙatar wata buƙata sai da mutu kowa za a kira waqad tukhassasu in an cimma nasara sai a keɓanci sai a ce ban da suwa ne ba a san wani ba a san wani ba a san wani da kayi haka za ka gane al masu yin siyatul istihlal kuna fahimta ta kuna gane abin da ke nufi istihlal kenan wato siyasa ce wadda ana yin ta don cimma wani buri lokacin da za a wahala ko za a je yaƙi kuma siyasatul istihlal ana gane ta cikin abubuwa goma guda biyu lokacin da ake ba a nuna maka ana son ka ko ana ƙaunarka ko ana mutunta ka sai in akwai wata bukata shi yasa turawa da kuka suna girmama baki ko suna girmama musulmi to suna da bukata shi akwai abin da yake yi musu wanda tana yawa babu baturin da zai musu ko kuma ana da bukata wato kwarai to sai a nuna baki wani abin girmamawa ne ga bakaki suna mutuwa cikin ruwa ga sunan da sauran 'yan afirka ana maido su da sauran kasashen laraba ba a da bukatar su amma mai ilimi ana da bukatar sa za a mutunta shi za a yi masa salari fiye da na turawa kenan lokacin da za a nuna maka ana kaunaka ko za a mutunta ka shine lokacin da ake da bukatar ka sai ku yi hatara da wannan mun fahimci wannan ko to dan haka kuma masu irin wannan siyasa ba a fito musu a fili saboda idan aka fito musu a fili ba za su daina ba shi mai siyasatul istiqlal kuna fahimta ta ba a fito musu a fili a yaƙe sa yadda ake masa idan ka gane mutum dan siyasatul istiqlal ne kuna gane ni kada ka nuna mishi ka gane don in ka gane ba zai tuba ba hanya yake sakewa ko ya canza wata hanya da kai ko kuma ya bakka yanzu ya je ya nemi wani to amma irin su yadda ake musu idan aka fahimce su to sai a basu sai sun zo lokacin da suke son su cimma buri sai a janye sai su yi ƙasa na taɓa baku labarin wata mata da sun kai rikici da ita da mijinta aiko wata mata ce suka yi faɗa da ita da mijinta wajen sha biyu na dare ƙauye aka fafata sai Allah ya sako ruwa Allah ya ruwa Allah ya ruwa ƙauye tare ake tiya wajen shuka kun san wasu mutane tare da iyalin suke tafiya shikenan wanda sahiya ta waye sai an kai gona ya ɗauki kwasa sun kun san mata suna kama mazan soja aiki shina sara tana takewa ma'ana tana ɗiba hatsi tana sawa don wani bai san ma'anar takewa ba ana ta yaya ana ta sai da an ka zo ƙarshe ko da an ka zo kuya ta ƙarshe sai naka ya soke kwasa ya dangane ta ga ƙasa ma'ana ko da ta zo ta ɗibi hatsi ta kaɗa cikin rami na ƙarshe an shuke gona ko ba shuke gona ba ya ce to na haramta ki na sake ki suke kenan ya yi mi ya amfanu da ƙoƙarinta ko ba ka nan bane yanzu hatsi da sun hito kaga ga shekara ya samu dan ba ɗaya da bugewa shi wata sabuwar zawa ko shi wanki ke budurwa da aikin ta yake son ya yi amfani sai ta ce ai tun da sun hannun sake ka duk rabon gaba mun da nisa man tsaba ashe tiya guda ta ka dauka sai ta zube cikin rami guda sai ta bari hankalin shi ya dauku sai ta zube tiya guda ashe wai duk muhimmancin ramin nan tuhi suna da ita ta ce ai tun da sun hannun sake ka ko da hankali ba ya siyasatul istiqlal shi yasa musulmi da kasashen musulmi da kasashen afirka ma waɗanda ba da musulmi ba idan muna son mu yaƙi turawa sai mun yi tsari na sirri na 'yan afirka ko kuma musulmin da suka san ciwon kansu ba a fito ba maki haka kai in kun kai haka za su ji muku kakka nuna ba mai istiqlal ka gane shi akwai wani wani alhaji ne mai kuɗi to yana da direba kullun yana ma direban walakanci kullun yana ma direban walakanci ya yi ta kwatanta mishi ya daina yaƙiya shi kuma alhaji bai iya mota ba direban ya gaji da shi nan nan sai an ka kama hanya za a balaguro ana tsakatiya sai da an ka kai tsakiyar daji nan an baro gari can an baro gari babu gari kusa sai ya burki da ya burki sai ce alhaji to alhaji assalamu alaikum ni ina ganin na bar aiki ya ce a ya ce wallahi ya bar aiki a ya ce wallahi ka nemi direba da nan ya tare mota ya ce ya bar shi cikin daji kuma shi bai iya tukawa kaga da ya hada mai zai yi haka da ya ɗauki mataki shi yasa mugu ba a barin shi ma bai ɗanɗana ba saboda in bai ɗanɗana ba gobe zai yi zai ban sani ba ko kun fahimta eh bari in ƙara ma muku abin nan ku ba akwai wani shugaba a ƙasar turkiya ana kiran shi erdogan kuna ji shi ko lokacin da zai yi takara turawa sun adana su irin salon da yake amfani da shi na magana da wani wane ne suna ɗibin kamar ba mutumin su ne zai musu aiki sai da ya hau suna kiran hezbollah adala kasan shi bature sa kare na in yaji an ce adala wai egality a daidaita suna na suna ɗibin a daidaita maza da mata ko da ya hau mulki sai a ƙarƙashin ƙasa ya fara canza tsari zuwa ga tsarin musulunci yau turkiyya lokacin da ya karɓi mulki tana daga cikin ƙasashe masu raunin tattalin arziki yau tana daga cikin ƙasashe mafi girman tattalin arziki a duniya shi yasa ka bi a hankali akwai wani mawaki shi ma ana kiran shi bob mali shi bob mali mawaki ne wanda ya taso yaro amma sai ya tashi da baiwa to ba a kaunarsa kun san komi kake yi ko shedan ya haɗu da shedan sai sun yi kiyayya ballantana mallan da mallan ko mai kuɗi da mai kuɗi ko ko dan sarki da dan sarki ko dan siyasa da dan siyasa ko to ko shedani shugaban yan daba an ka ce yanzu wani ya zo shi ba yana zo shugaban yan daba sai dai ai mutuwa shikenan akwai wani mutum abin gani komisar kun san ingilishi na ingila wani lokaci yana bambanta da ingilishi na america komisar da ingilishi na ingila ana kiran shi dpo amma da ingilishi na america galibi sharif suke cin shi sharif wanda galibi ana ganin larabci na sharif ne nasan sun ka ɗauki to shi wannan ko dai zama to shi baya kaunar bob mali ko kuma zama to a'a manya-manyan mawaka da ba sa son bob mali su suke son shi amfani da shi ya kashe shi to shi kuma idan ya fita yana tafiya yawo kun san irin waɗannan kasashen ba galibi ko ba ma kasashen turawa ba manya za ku iske babban mutum wanda ya shahara yana iya samun wato authority na a bashi dama ya amfani da makami idan ya fita wajen yawo sai wanda mutumin ya bi shi shi ba mali to yana son ya samu inda zai kashe shi kaga a matsayin shi na dan sanda gano shi akwai wahala ashe shi ya gane shi to yanzu haka ake haka ake haka ake ran nan Bob Mali ya fita wajen yawo Sharif ya hito sai bi Bob Mali to yanzu hanya ce ga wannan hanya ga wannan hanya kenan yanzu idan na bi hanya na kai karshen ta nan wanda yake anan zai zai ganni aiko to lokacin da Bob Mali ya kama hanya sai da ya kai tsakiya sai ya burki sai ya dawo ko da ya dawo ya komo wannan hanyar da sharif yake ko da ya duba sai ga ya gyara bindigarsa kak yana jiran ban mali ya fita sai ya halbe shi kuna fahimta ta shi ko da nan sai ya gyara tashi bindigar bashi bam to shi ne aka yi bincike aka gane shi ya kashe shi to a wannan lokacin sai da aka kama shi a yi gidan kaso shi yasa yayi wata waka wanda yake to da bayan wannan sai aka kashe wani deputy to shi na yace I shot the sheriff ni na ne halbe komisar bari mu ce abin nan ko DPO kenan ya ce but I don't shot a deputy ni ni kashe wannan komisar amma ni ban kashe deputy ba saboda an sake zakwa an ce shi ya kashe shi sai ya ce wannan mutumin yana kyamata ban san dalili ba ya ce duk lokacin da zo na yi shibka shi ke kashe ta kenan kaga ashe ya nuna musu cewa ba na kashe shi bane saboda babu wata kiyayya mutum ne idan ni shibka zai zo ya kashe kenan wato yana da wani mummunan niyya zuwa gare ni abin da ke so in ce ku dibi wannan mutumin ba musulmi bane amma ya gane akwai mutane da ba sa kaunarsa bai ba su dama ba na su kare da shi ya kamata mu musulmi mu zamantu mutane masu wayo kun fahimci wannan sai na ƙarshe manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun ga yaki bai taba tahiya ba hadisi na Ka'ab bin Malik illa warra sai yayi tauriya asalin tauriya shine al-ikhfa ka boye abu ya tawara min al-qawmi min su'i ma bushra a cikin balaga kuma ka kawo ma'ana ta nesa da ta kusa amma ta nesa kace nufi ba ta kusa ba ko ba haka bane an ka ce al-ghazala sai mu ce mi barewa amma la sha'ir yace al-ghazala rana yake nufi ina fata ana fahimta ta kaga baka san tana dokar rana ba ko baka nan bane tauriya kenan kudi ba ko cikin muqama yayi inda ya kawo abaitutuka indi a ajibun arwiha bila kadhibin anil iyani fakalluni abal ajal eh anan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taba tuya gazo ba illa warra in yayi fita madina gabas yake bi kana fahimta ta in ya je gabas sai munafikai su tawo zabura sai su fita su je su mukafiran gabas zai je kai hari sai su je an kai hari yamma haka ka abin malik yake faɗa ya ce gazuwa guda ce dai bai yi tauriya ba ita ce gazuwa ta tabuka saboda mi saboda wurin yana nisa ba za su iya zuwa ba shi yasa a ce mu yanzu kasashen musulmi ba mu da wani program wanda muka yi na haɓaka kasashen mu da matasan mu da ɓoye wai muna jin tsoron turar samu labari wallahi wannan wata ce ba dole bane sai mun ga musu abin da muke nan gari ya za a iya ce sai sun duk tsari da muke na akan shi kowa yana da tsari na sirri wanda da shi ke ci gaban al'ummarsa ina fata an kunce shi yasa kada mutum yayi wasa da hankalinka kai ma ka zo ka zama to kamar sakare sakare ina fata an kunce a ƙarshe Allah ce mu fir'auna fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasikin yayi wasa da hankalin mutane suka suka yarda mutum ya ce ma shi Allah ne kuma kana ganin shi yana ruga da gudu kai yanzu mutum zai ce maka Allah ne kuma a irin wannan barin shi kai sai in ya zo ya ce maka ya matsu kawo min buta zan shiga doshi sai ka ce to in ka ka ɗauki buta sai ka labi in shi na jin zawo sai shi ruga da gudu sai ya ƙare ke sai ka ce to Allah ga ga buta Allah ga yin gudu shi shiga cikin dushi da ƙarfi ya za a yi ƙato ƙato ƙato kaddara hice ma shi Allah ne kuma ka yarda masu iddiayin uluhiyya a zamanin nan wai kato kana ji kana gani ce baka shi Allah shi yasa ko tura wanda kun suna wasa da hankalin mu wallahi dan sun fahimci Afirka ba mu waye bane kauyukan mu babu ilimi an fahimta kuma sun fahimci akwai mutanen da san inda duniya ta sama gaba ba ka zo ka kashe mutum ɗaya biyu uku kai kuma a je a kunna magarin ku wuta me amfanin wannan me amfanin shi to don sun fahimci ba mu waye bane shi yasa suke wasa da hankali shi yasa in kana da hankali to sai dai a ci tare da kai in ka san duniya sai dai a ce tare da kai shi yasa in kun kai suna zalunta mutum sun san bai waye ba ko bai da karfi amma waɗanda sun ka sani to wajunan suna aka yi abu su ɗinki duniya ai munafincin da za a iya sace arziki dan haka ku waye ma siyasatul istiqlal duk mai siyasatul istiqlal kada ka kama shi ka bar shi sai ya zo da zai cin nasara kai ko sai ka janye to in yayi ya ji ba daɗi sai ya gane wannan ɗabi'a ba ɗabi'a ce mai amma in ka bar shi kace mai ni ban yarda ba sai na maka da a shikenan ka hutar da shi sai ya barka sai ya nemi wani na fata da fahimta ta amma a bashi sai ya shigo sai ya san tsammanin komai ya yi sai a janyi in ya ji kanshi ƙasa gobe ba zai sake ba ina fata an fahimci kuma kada ka sa tsammanin wani mutum alkhairi ya an ka bi shi da alkhairi kullum alkhairi za a samu wallahi ba kullum za a samu alkhairi ba wa sharru in talqahu bil khairi diqta bihi zar'an wa in talqahu bil sharri yanhasibu wan nasu in zalamu al burhana wa'tasafu fal harbu ajda ala ad-dunya min as-salam kaji sha'ir wacce wa sharru shi sharri ma'abuta shan shan sharri waɗanda ba su da kunya sai sun aikata ko an ce su dina ba su bari yace in talqahu bil khair in kace wai da alkhairi da sako sako zaka bin su diqta bihi zar'an sai ranka ya baci daqa zar'an ai shine ran mutun ya baci walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim zar'a diqta bihi zar'an wa in talqahu bil sharri yanhasib in ko ka fuskanci sharri da sharri sai kaga ya jayi wannasu mutane in ji sha'ir in zalamul burhana in sun ka zalunci hujja ga ta ana ganin ta gaskiya aka ki wa tasafu daga i'tisaf ne da ain suka kallafa ma kansu sai sun yi aiki rashin gaskiya yace to fal harbu ajta ala dunya min as-salam yaki shi yafi amfani ga duniya bisa san zaman lafiya yasa akwai waɗanda ba yadda za a yi hankali ya tafi tare da su idan mutum na da kunya yayi kuskure ya san yayi kuskure amma wanda ya zalunce ka cewa wallahi na zalunce ka don Allah ka yafe min koko ka bari zan biya ka amma mutum ya zalunce ka ce to yanzu duk abin da za ka yi kai kaga ai lamari ya baci mun fahimci wannan to Allah ya mun mai kyau mu dai bar mu al-mustaqillun da kinna haka nan malam ya ce to wa min amfilatihi tunda lokaci ya fara matsuwa mu bari sai mu abin nan wa min amfilatihi yana daga cikin misallan wannan wanda ke nuna cewa waɗansu za su faɗi magana kuma a gane cewa wannan magana tasu tana buƙatar gyara qawlu ba'd ahli al-ilmi maganar waɗansu sashen ma'abuta ilimi inda azwajahu sallallahu alaihi wasallam matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulna fi ahli baitihi ba sa shiga cikin ahlul baitikin shi ina fata an fince ni fi qaulihi wajen fadar Allah inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahlul bait dama Allah yana son li yuzhiba ya tafiyar da ankum daga gare ku ar-rijsa datti datti kala biyu ne akwai datti hissi akwai ma'anawi ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuna najasun nan najasun ba ana nufin mushrikai najasa bane kamar kashi ba haka ke nufi ba dan da haka nan ne dubbu tudin da ka gaisa da shi dubbo wai mutum wanda abin da ba sai ka sake sai ka sake alwala akwai najasa ma'anawiya akwai hissiya ar-rijz ahlul bait Allah ya tafiyar da datti gare ku ahlul bait ya ku mutanen abin da ahlul bait kin iyalin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam malam yace fa inna qarinata siyaqi domin qarina ta siyaqi in an ce siyaqi kala biyu ne as-siyaqu as-sabiq akwai al-lahiq asabiq ayoyin da sun ka gabata ko bayanin da ya gabata Allah wanda ya biyo baya galibi yan qur'ani sai su cire tsakiyar aya inda suke so sai su bar farko da ƙarshe ba a yi ma alqur'ani haka nan kuma babu wata magana da ake maka nan sai an hada farko da ƙarshe shi yasa wani lokaci idan zaka yanke wa'azin malami idan ka ba za a fahimce shi ba to kada ka yanke saboda wani lokacin wata guntuwar magana za a fahimce ta wata magana tana da alaka da abin da ya gabata da abin da zai biyo baya idan ka cire ta ba za a fahimce ta ba sai ka yi hattara in ka yi da kyakkyawan niyya Allah ya sani in ka yi da mummunan niyya Allah ya sani malai ce fa inda qarina ta siyaqi sarihatun fi dukhulihinna qarina ta siyaqin zance jero zance ta nuna matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun shiga ciki li anna Allah ta'ala qala domin Allah subhanahu ta'ala ya ce qul li azwajik kina ya ayyu ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik ya kai annabi ka ce ma matanka in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila gida inda a fara daga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara shi yasa in matar ka ta cika son duniya kuma kai kace kana son kai ma addini aiki kana son lahira ta ko za ta yi wahala domin ita duniya mai son ta kullun karawa ne yake ba laifi in an samu daidai gurgudu a yi amfani da shi amma an ka ce duniya ake so ido rufe to wanda duk ya gama ce tana son duniya kwarai ya son tafiyar su in dai addini yake so wallahi ba za ta yi kuma in bai aure ta ba ma yi ta kanshi to jaye shi za ta yi ko kuma ta aihon maka ɗaya wadda kasan makamin nukiliya in ka ga yaro ya tashi baban shi na gari ne kaga kuma ya hinjiri to bincika galibi mahaifiyar shi ce ba ta gani malamai suke cewa abinda Allah ya kaddara sai ya tabbata amma dan annabi nuhu ai kafiri ne shekara 950 baban shi ya shina wa'azi amma wasu malamai sun kace tasirin mahaifin shi to Allah ce daraballahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata uwa kafira ce sai ya fita kai tautun shi ya ci yasa abin da shi yasa da yawan waɗanda sun kai riko da addini in kaga ƴaƴansu sun lalace wallahi bincika gida ko dai matar shi ta farko ko ta biyu ko ta uku gida ya barkaci yasa sai sai sai su dauki ka ba komai ba duk abin da ka kodi in ka sai su warware shi yasa gidan da aka ma sai zaman to kai kanka baka abin da shi yasa wallahi a kula a kula in kai yi sake ka aure matar da bata da kyau gaba ɗaya zuri aka taka halaka sai ta aihon ma 'ya'yan da tun da ranka baka so a ce 'ya'yan ka to balle da ka mutu shi ko wanda ka ga gidan da ka yi aure in ka fahimci babu addini ka fahimce ni ka yi aure gare su to wanda bai ji tsoron ya ɗauki 'yar shi ba ya yi kasuwanci da ita jikan ya shi an gane ko wadda ɗaya shi ta aiwa an gane ko in ka mutu bai ji tsoron shi kasuwanci ne ka yi hattara da kanka Allah ya mura mai kyau malai ce sun maƙala fi nafsir khitab lahunna inna ma yuridu Allah li yuziba ankum risa ahl albayti thumma qala ba'dahu wadhkurna ma yutla fi buyutikunna kenan nan malam ya aiki da siyaki biyu can farko Allah ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika kaji magana da su aka fara ko ba haka nan bane sannan nan da ya kare magana ce li yuziba an kuma risa ahlul baiti wa tahkum tathira sannan ce wazkurna ma yutla fi buyutikunna kaga wancan as-sabiqa ne kuma Allah wanda ya zo baya to yan shi'a malam bai kawo zancen su ba sai su fake da wannan ayar su ce akwai hadisan da suke nuna ahlus sunna na ai ummu salama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da hadithul kisa da yasa ummu aliyu da da sauransu yace waɗanda ahlul bait sai ta ce ita ba ta daga cikin ahlul baiti tace innaki ala khair ke kina cikin alkhairi sun kace to wannan yake rubucewa ba ta daga cikin ahlul baiti kuna fahimta ta saboda ba mas'ala ce ba wadda ake yi ma shigar sabri ko kuma wannan sai su ce a'a ai shi inda ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlul baiti ina fata an fice ni sai ce ai shi kadai ya sabka sai su ce maka ai cikin qur'ani ma inda kuke akwai wata riwaya da take nuna cewa abin nan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abdu min al-khayt al-aswadi min al-fajr sun kace wannan min al-fajr ai riwayoyin ku suna nuna shi kadai sabkan min al-fajr daga baya dan a fahimta ko kuma ma in ma wannan ana samun sabani ai akwai ayar ta sabka la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina ghayru uli ad-darari ko ba garan bane wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim an gane ko ko ghayru uli ad-darari tunda akwai qira'a ghayru akwai kuma ghayra imam asim da imamu abu amur ibn al'ala da imamu yaqub da imamu hamza da ibn kathir sun karanta ghairu bidom waɗansu sun karanta ghaira sai kai hattara in ka ya karanta da kira da ba taka ba ghairu ulid darari an nuna cewa cikin riwayoyi na bukhari da muslim za ku gani cewa wannan daga baya ta sabka domin abdullahi ibn ummi maktum da yazo shi baya gani an yi zancen jihadi yace to shi fa kaka sai an kakkawo ghairu ulil tarab kaga wannan riwaya ce ta nuna shi wannan shi kadai ya sauka to kenan sai su ce su mali yuzi ba an kuma rijisa ahlul bait shi kadai ya sauka sai a ce to ina dalili riwaya na farko kenan na biyu abin da kamata ku gane shine cewa nan da an ka ce an kum ai ba a ce an kunna ba ko ba haka nan bane to sai ai musu raddi na farko duk inda ka ji ƙur'ani ya kawo manzo in dai mata ta yana nan to sai ya ta cikin iyalansa annabi lutu Allah ce fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kaga inda ba ta daga cikin ahlul bait ba a ce illa imra'atahu annabi ibrahima qalat ya waylata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib qalu ata'jabina min amri allah rahmatullahi alaykum wa barakatuhu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait mata shi ake magana da ita sannan da an ka ce an kum ba a ce an kunna ba ko ba shi ne ba ɗan ɗan luga mutum yana tare da matar shi yana shiga cikin iyalin ko bai shiga ba shi na da family din ba ko ba haka nan bane to ga rajulu ga nisa'u ba a hadawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaba kuma cikin ahlul baiti in kun ce akwai aliyu akwai hasan akwai husaini to mi zai hana su mata su domin babin taklif amma saboda aqida ta yi buri shesa za ku ga ana ta kafirtar da matan manzo sallallahu alaihi wa sallam ana ta la'anta su musamman a cikin aqida ta shi'anci sai waɗanda suke yalla shi'a wanda ake ce ma zaidiya waɗanda su ba sa yin waɗannan abubuwa su dai suna nan cewa an dai yi kuskure da aka ba abubakar da umar da usman aliyu ne ya kamata a ba amma ba sa la'anta sahabbai kuma suna girmama su aqida ce wanda yaman akwai ta an gane ko zaidiya ake kiransu to su su kaɗai da aka samu cikin yan shi'a waɗanda ba sa la'anta sahabbai wannan akida ta yi muni kwarai da gaske Allah shi muna tsari to ga dukkan alamu lokaci na sallah yayi za mu tsaya a nan in mun tashi sai mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa da mutu dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته